بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته idan muke magana safiya ce ta asabar yau muna goma ga watan al-muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina alif dari hudu da arba'in da bakwai daidai da biyar ga watan Yuli shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiya wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da jarar qur'an da ke nan ganyen oda samina inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin kitab tauhid alladhi huwa haqqullah 'ala al-'abid wallafar العلامة إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى وأن الشيء درس من تقوى أسمية ليلة وأن الكتاب kuma muna nan a cikin babi na arba'in da biyu babu man ja'a ko babu koki arba'in da uku babu kauli ma sha Allah wa shita babin da ke bayani a kan hukuncin mutum ya ce Allah ya so kuma kai ma ka so mun karanta hadisi na farko a wannan babi kamar da muka sani jama'a yau goma ga wata yau ne yin ashura ko ranar ashura da ake magana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sharanta mana yin azumi a wannan rana domin koyi da godiya da Allah ya gaje da nikmar da yawa annabi Musa alaihi salam da shi da bani Isra'ila wanda jiya an yi azumi ga wanda kai tasu'a wanda mun yi bayanin matakai ne wannan azumi ko ko dai mutum ya azumci nawa kwanaki uku shi ne ya yi tara ya yi goma ya sha ɗaya sai zama ya haɗa da kamar azumin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a kowane wata yake cewa mutum ya azumi kwaya uku kaga mutum sai ya samu wannan falla kuma ga fallan yinin ashura bayan wannan kowanne zai yi tasu'a da ashura tara da goma ga wata wanda shine abin da ya fi falala kuma shine abin da ya tabbata da bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mataki na uku shine mutum yayi ranar daya yau kadai akwai wanda bai da hali ina ganin ba zai iya yi ba to yin azumin na yau kadai yana da muhimmanci don haka ko da ka farka daga bacci yanzu kai cewa a subhanallahi ashe wa ashura kaka ce sai kai sahur ayi hakuri a daure ayi daure ko dan zunuban suna da yawa mutum yana da buƙatar wasu ayyukan alkhairi waɗanda za su dinga rage masa nauyi na yawan laifuka waɗanda yake aikatawa yau da gobe Allah ya roƙo ya sani mana imanin mu ya sani kyakkyawar ƙarshe wanda mun sani annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya azumci wani yini guda ɗaya saboda Allah Allah zai yi santa fuskarsa ga barin shiga wuta tsawon tafiyar shekara saba'in Allah mana roƙonka ka raba mana ka nisanta mu gaba da shiga wuta da mu da zuriyar baki da ya rabbul alamin a wannan babi da yake cewa ma sha Allah wa shi'ta Allah ya so kai ma ka so ko kuma kai ma ka so ko Allah ya so da kai menene kuke faɗin wannan mun yi bayani a wancan karatu shine shirka ce karama shirka ce karama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuni zuwa ga haka hadisin farko shine hadisin qutaila wacce imam nazari ya rubuta hadisin ta a cikin littafin sa an gane wannan ko sannan wannan mata da kabilan juhaina ta ba da labarin cewa wani bayahudi ya zo jan annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce wa mutane a gaban manzon Allah ya ce lallai ku musulmi kuna shirka da Allah kuna cewa Allah ya so kai ma ka so ko ka ce Allah ya so kuma kai ma ka so wannan shirka ne an gani wata kuma da kuma kuna cewa wal ka'bati ina rantsuwa da ɗakin ka'aba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai idan suna so su yi rantsuwa su ce wa rabbi ka'aba wa rabbi al-ka'aba ina rantsuwa da ubangijin ɗakin ka'aba wa an ya kulu ma sha Allah kuma shi'ta sannan in ka tashi za ka haɗa wani wajen mashi'a ko ganin dama na aiwatar da wani abu ka ce Allah ya so sannan kuma ka za akwai jinkiri tsakanin na Allah da nawa da na abin halitta ko na bawa ka ce Allah ya so sannan kuma kai ma ka so من قال عنه حديثه صحيح وان امام امام النسائي يبتدي حديث النبي او النبابي شين حديث اثر رجل عبد الله بن عباس الا يدار بشيء وان wani mutum ya zo jan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi ma sha Allah wa shi'ta ya manzon Allah Allah ya so kuma kai ma ka so qala sai manzon Allah ya ce wannan mutumin أجعلت لي لله ندا ينزلي كي سنيا وألا يغم كيشيا ني كي سنغم كيشيا ألا وجن ganin daman aiwatar da wani abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi fada yace bal ma sha Allah wahda a a kace dai Allah kadai shi ya so kama ka hada da ni ka duba girma na an irin na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma ya tsarkace Allah da bauta ya ce a ce shi kadai Allah shi kadai ya so kada ma haɗa da shi to da yawa daga mutane a wannan bangaren na tauhidi wani sai ya ɗauka cewa kamar ai ma ka faɗi haka kamar ka tauye darajar manzon Allah ne cikin mutane da yawa haka ne ko ba haka bane duk abin da ya shafi ibada jama'a ba a haɗa Allah da wani kowaye shi jama'a mun gane wannan saboda haka ba za ka taɓa faɗin wannan magana ba kamar yadda za ka ji wani yana cewa to ni dai na dogar da Allah kuma da kai ko ba a faɗi eh wani ce to ka isar min kai da Allah kun isar min wani maka ya ce kai da Allah kun isar min ko Allah da kai kun isar min ka duba wannan ko ka ji wani ya ce banda kowa in banda Allah da kai banda kowa kuma a faɗi duk waɗannan kalmomin jama'a kurakurai ne kuma shirka ce karama a cikin musulunci a cikin tauhidi ko ka ji wani yana cewa wannan daga albarkan Allah ne da kai kaga shi ma kai tsaye ka haɗa Allah da wani da abin halitta wajen sa wajen samuwar wannan albarka mun gane wannan ko ka ji wani yana cewa ai yana da Allah a sama kuma da kai a ƙasa kuma a faɗi ana faɗi wajen girmamawa da kambamawa da nuna irin hidima ko wata taimako da wani ya maka duk waɗannan suna daga cikin shirkiyar waɗanda suke shirka ne karama ina da Allah a sama kuma ina da kai a ƙasa mun gane wannan a matsayin mataimaki kenan ko yawwa ko ka ji wani ya rantse ce na rantse da Allah da rayuwar wani ko na rantse da Allah da annabi an gane wannan to waɗannan jama'a gaba ɗayansu ko ina fata a wurin Allah da kai kaga ka haɗa Allah da abokin halitta duk waɗannan jama'a kalmomin da ke fitowa a bakunan mutane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuni akan cewa shirka ce karama dole ne a batta sannan ku yi dubi zuwa ga wani abu guda jama'a yanzu manzon Allah ne aka hada shi da Allah cewa ma sha Allah wa shi manzon Allah ya faɗa yace an sanya shi za a sanya shi ne ya zamto abokin tarayya tare da Allah to ina ga wanda bai kai manzon Allah daraja ba Allah ya san fahimci zancen an gane wannan in har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kansa kuma hadisi ingantacce zaka duk wanda zai ce maka ai ka kai rantsuwa da Allah da Allah ba komai bane ya kawo ma hujja daga Allah daga manzon Allah fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kar ku sanya wa Allah gishiyoyi alhali kuna sane kenan wanda ya bisa kuskure wannan ya bisa jahilci ne Allah bai kama shi da wannan amma kai da kasan hukunci bai dacewa a gare ka ka tsore akan aikata irin wannan ainihin wato mummunan aiki jama'a ina fata mun gane wannan to kaga wannan yana daga cikin abin da ya kamata jama'a mu ainihin wato kula da shi daga Allah mana roƙonka ka tsare mana imanin mu ka kuma jajirce mu da alkhairan duniya da lahira don haka shi yasa da yawa za ka ji malamai suna yin magana dangane da waɗannan baitoci da ainihin wato busiri ya kawo a cikin littafinsa mai suna alburda wanda ke cewa ya akramal khalqi مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم وعممي وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم an gane wannan duk waɗannan baitoci da ake ainihin wato faɗa gaskiya shirkiya ce da son samu ne me ya kamata ya faɗi a wurin wanda zai dace tauhidi sai ce ya khaliqal khalqi mali man alubu bihi siwaka inda hululil hadithil aiman mun gane wannan ko amini shikenan ya mahalicin halittu waye kenan Allah mali man alubu bihi siwaka banda wanda yake fakewa a wurinsa ba kai ba عند حلول الحادث العامم يا يندى وتمصيبة لقبوة تأوكم سيكتش وإن من جودك الدنيا وضرتها كقولنا ما كامل أمر يزوى الله ومن علومك علم اللوح والقلم أما دو أن يسوفين الله جنجنا وضع النبي صلى الله عليه وسلم وأن شركا لي الله سبحانه وتعالى دأبنها لكذا musiri ya yi ta kasidar ta ta yaban annabi sallallahu alaihi wasallam la shakka akwai inda ya bi manzon Allah ya mai kyau bare da gaskiya cikin wannan kasidar ta sa ba a cewa dukkan ta matsala ce amma tsarin mu ahal sunna shine inda mutum yayi daidai a tabbatar masa da daidai inda ya kuskure a tabbatar masa da yayi kuskure a babin aqida a babin suluk a babin abin da ya shafi ainihin wato gudanar da rayuwa ko mu'amala wannan shi ne addini jama'a Allah ka kare mana imanin wannan kenan ko wanda wani ke cewa mai hamziya ko a hamziya sama yana cewa هذه علتي وأنت طبيبي هذه علتي وأنت طبيبي wannan shine ciwo na kuma kai ne likita na laisa yakhfa alayka fil qalbi da'u dan haka babu wani ciwo a zuciya wanda ke koyan maka yanzu wannan aikin wane ne aikin Allah ne wa idza maridtu fa huwa yashfini idan ne rashin lafiya shi yake min shi yake warkar da ni kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kansa yana addu'a yana shi kansa ba shi da lafiya bai ce bari ya warkar da kansa ba ko kun taba ji manzo Allah addu'a yake yi yana cewa yana cewa Allahumma rabban nasi alhibil ba'sa ya ubangijin mutane ya Allah ubangijin mutane alhibil ba'sa ka tafiyar da wannan ciwo washfi Allah ka warkar anta shafi Allah kai ne mai bada waraka la shifaa illa shifauka babu wata waraka sai warakarka shifa'an la yughadiru taqma warakar da bata barin ragowar ciwo a jiki kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu ko hadithun ibnu mas'ud ishfi rabban nas adhib al-ba'sa washfi wa anta shafi la shafiya illa anta kaga anan la shafiya illa anta babu wanda ke warkaswa sai kai ya Allah shifa'an la yughadiru saqma shi yasa malam in ciwo yi ciwo malam manta kake da kowa daga ce wayo Allah na a yanzu ya manta da waɗanda ke kira ba Allah ko kuwa ya duk wanda maka kira a lokacin da ya kayi aikin banza dan ba zai iya yi maka ba ko ba haka bane yawwa bi Allah ya faɗi sutun nahl wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da kuka samu da wata ni'ima daga wa take التي ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون sannan idan wata cuta ta same ku ga Allah kuke kuma ku fake kuna cewa Allah a yaye min Allah a bani lafiya Allah a yi min kaza ga Allah kuke komawa ku fake sai ku manta da kowa ba Allah ba amma mutum ya samu lafiya suka yana gante gante yana haɗe haɗe yana barin hanyar Allah ina fata mun gane wannan Allah ta mu dace mali ya shiga da cewa imam da'wa Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman at-Tamimi rahimahullah ya shiga da cewa قال ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة رضي أمها قال هكذا أرى الإمام ابن ماجه يرتد ولنا حديثي دقت هذه الطفيل أخي عائشة لأمها dan uwanna na Aisha ne wajen mahaifiyarta ina fata an gane wannan yauwa kamar ka ce da mahaifiyarta da mahaifiyarta uwa ɗaya uba ɗaya shi ya ce akhi li ummiha mun gane wannan qala yace ra'aytu nayi mafarki ka anni ataitu ala nafarin min al-yahud kamar ni na je na sami wasu mutanen yahudawa qultu nace da su innakum la antumul qawma laula annakum taqulun yace kai lalle ku dinnan da ku ne mafifitan mutane in banda kuna cewa Uzair ibn Allah kuna cewa Uzair dan Allah ne ka gani kenan da ba ka shirka da Allah suna cewa Uzair dan Allah ne da sun zama mutane masu daraja masu kima an gane wannan to ba yahudi ne kuma sai yahudawa ne qalu sai su ma yahuda suka ce da shi wa innakum la antumul qauma laula annakum taquluna ma sha'a Allah wa sha'a Muhammad ce kuma musulmai da ku ne mafi alherin mutane amma in banda kuna cewa Allah ya so kuma Muhammad ya so ni su a wurin ba ta cewa rasulullah ko yawa kun so Allah ya so kuma Muhammad ya so kuma kuna faɗin haka kuma kuna shirka da Allah ke kuma marautu fi nafarin min nasara sannan sai na zo wucewa wajen taron wasu mutane kiristoci fa qultu sai nake da su إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله إسلال لكم إنه كوني مبي في تنمتاني إن بند كنا شوى مسيح لن ألن شين عيسى لن مريم أن كان ولن أأ قالوا سيسك مشردي ثما سك ميدا مرد مرتني سك سيد الشوى إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد بل يكون أيكوني وفي في تمتاني إن بل كنا سوى ألا ياسوكم محمد ياسو فلما أصبحت يسيعون نوايقني أخبرت بها من أخبرت سين بي وند نبي ولا بار وند مفرك دني ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته sannan sai na je wa annabi sallallahu alaihi wa sallama na ba shi labari qala yace hal akhbarta biha ahada shin ka bai wani labarin wannan mafarkin da kai qultu na'am nace eh na ba da labari qala yace fa hamidallahi wa athna alayhi sai manzon Allah ya hawo bari ya yabi Allah ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai yace thumma qala sannan sai manzon Allah amma ba'd bayan haka ya ku jama'a فإن قفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم قفيل أي مخلقي كما يا باد لا باري قولي باد لا باري وقولي با ولا باري تجنكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها يجي لديكم إنه كنا فإن كلمة كذا لكذا أن قال in faɗi wata kalma babu abin da ya hana ni in hana ku faɗin wannan kalmar sai kaza da kaza fala taqulu ma sha Allah wa sha Muhammad dan haka daga yau kada wani ya sake cewa Allah ya so kuma Muhammad ya so kaji doka daga wajen wa annabi Muhammad fala taqulu ma sha Allah wa sha Muhammad kada ku sake cewa Allah ya so kuma Muhammad ya so walakin qulu ma sha Allah wahda sai dai a'a ku ce Allah shi kadai ya so wannan hadisi Imam Ibn Majah ya fitar da shi a lamarin hadisi ne dubu biyu da dari ɗaya da goma sha takwas haka nan Ibn Abi Asim a cikin littafinsa Al-Ahad wal Matani a lamarin hadisi ne dubu biyu da dari bakwai da arba'in da uku sai Muhammad ibn Nasr a cikin littafinsa mai suna ta'zimu qadr as-salah a lambar hadisi na 874 da isnadi wanda yake ingantacce zaka jama'a kun ga wannan kenan an gani a riwayar Imam Ahmad cewa ya ra'aitu fi ma yara na'im na ga irin abin da mai bacci yake gani in ji wa shi a kufai shi a kufai an gani shi wannan sahabi Nufayl ibn Sakhdara ya kawo wannan hadisi wanda yake faɗin wannan zance daga bakin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ku duba yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ke kokarin kiyaye mutane da jama'a eh yace innakum la antumul qauma law annakum taqulun ma'ana kai ma dalla da mutane irin ku in banda ku dinnan kuna aukawa cikin shirka da Allah domin shirka zagin Allah ne an gane wannan domin jingina ga Allah jingina da ga Allah zagin Allah ne kalma ce wacce Allah da kansa yake cewa sama da ƙasa sun kusa su tsage su rikirkito su rikice su dagargaje saboda an ce Allah yana da wa qalu takhadha ar-rahman walada suka ce ubangiji mai rahma ya rikida Allah ce laqad ji'tum shay'an idda hakika kun zo da wata magana mai girman gaske takadu samawati yatafattarna minhu sammai sun kusa su kaccece wa tanshaqqu al-ardh ƙasa ta tsatsage wata khirrul jibalu hajja duwatsu su ragargaje an da'u lirrahmani walada saboda an yi da'awa cewa Allah mai rahma yana da da wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada bai dacewa ga Allah madaukaki ya gida an gano wannan in kullu man fis samawati wal ardi illa ati arrahmani 'abda ba wani bawa ba wata halitta da ke sun san mai da kasai ba sai sun sun zo wa Allah a matsayin wa a matsayin bayi laqad ahsahum wa addahum adda Allah ya ya an wato iyakance yawan su ya taskace su iya taskacewa tun daga ranar Allah ya halitta annabi Adam har zuwa yau Allah ya san adadin yawan mutanen da ya halitta a duniya ina fatan gane wannan kwarai da gaske Allah ya tsare mana imani to don haka a wannan hadisi sai ainihin wato Abu Kufay radiyallahu anhu yake bayani dangane da abin da ya gani a mafarki an gane wannan sai kuma yahudawa da nasara sai suka bijirowawa suka bijirowa shi kansa akufai da irin abin da su ma musulmi suke faɗi wanda yake kalma da shirka da Allah an gane wannan to ina ga wanda zai haɗa Allah da wani wanda ba manzon Allah ba yaya kowaye shi babban malami ne a'a waliyi ne a'a wane ne kowaye shi kutubi ne ake cewa ko ko gauti ne kowane ne aka haɗa shi da Allah da wani sai wanne ya zama ƙatuwar barna Allah ka tsare mana imanin mu ka dace da mu da alherin duniya da lahira ja ka jama'a kun ji kenan jama'a wannan hadisin yana nuna mana cewa wannan abin da ake faɗi shirka ce karama fihi dalilun ala annaha min ash-shirk al-asghar wannan ya nuna mana cewa faɗin wannan kalmar shirka ce wata iri karama ina fata an gane wannan saboda ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi inkarin ta a karan fari da aka bashi labari jama'a ina fata an gane wannan Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani daga jama'a kun ji wannan ainihin wato a a hadisi kamar yadda ya zo wannan kenan abu na biyu jama'a game da wannan hadisi wannan hadisi ya karanta da mu abubuwa da yawa duk da yana cikin mandai wanda za mu ainihin wato karanta a nan an gane wannan amma idan muka duba jama'a za mu ji wani abu kamar haka abu na farko dole ne yayin da za ka yi wani abu mai sunan ibada dole ne ka miƙa wannan abu ka jingina wannan abu zuwa ga Allah shi kadai an gane wannan dai da kake ganin aiwa na daraja a iya haɗa shi da wani kaka haɗa shi da kowa an gane kenan wannan ya nuna mana jama'a ashe girmama annabi sallallahu alaihi wa sallama da lafazin da yake daidaita shi da Allah mai halitta shirka ne ka ce na rantsi da Allah da annabi wannan shirka ne da Allah ai mun ji wannan ko a baya man kana halifan falyahlif billah duk wanda zai rantsuwa ya rantsuwa da Allah shi kadai sannan man halaf da ghairi la faqad ashraka mun san wannan zancen saboda haka wannan jama'a yana daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye sai da yawa daga cikin wasu malaman za ka ji suna irin waɗannan abubuwa na kaucewa hanya shine nuna wa mutane cewa ai yin wannan ba komai ba ne ai ba laifi ba ne ko ba a yi ana yi wani ma sai ya ce maka ai kai makiyin manzon Allah ne ko kana tauye wa annabi sallallahu alaihi wasallam haƙƙinsa ko ba haƙƙinsa bane haƙƙin wane haƙƙin Allah ne muna bai manzo Allah girman da Allah ya bashi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira girma ne da tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa hasila duk girman da Allah ya bai manzo Allah muna bashi ba mu rage masa ko kwaya daya ba illa ya kamo mun ce wanda ya keɓanci Allah kadai a tabbatar da Allah shi kadai wanda yake bacci manzon Allah a jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kai kaga wannan shine ababi na adalci jama'a ina fata mun gane wannan Allah madaukakin sarki ya samu dashi abu na biyu ashe jama'a yana da kyau ka rika inkarin abu wanda yake mummuna game da abin da ya shafi shirka da Allah kaga annabi manzon Allah ya ce ma wancan aj'altani lillahi niddan yanzu za ka sanya yanzu fi kishiya ga Allah an gane wannan duk da yayi wannan abin saboda girman wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah ya hana shi an gane wani ya zo zai tsubuna wa manzon Allah wajen gaisuwa ya yayi kin zai tsubuna ya gaida manzon Allah zai ce shi me haka me haka me haka ki ya rasulullah na je kasar sham na je yadda ake wa shugabannin rumawa na je ina na ga ana girma shi ba wanda ya fitinta a mishi wannan sai kai manzo Allah sai ce wannan abin da yake sujjada ne manzo Allah ce la kuntu amiran li ahadin an yasjuda li ahad la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha inda zan umarci wani yawa wani sujjada to da na umarci mata ta yi wa mijinta saboda girman haƙƙin da yake da shi a kanta yawan mun gane wannan Allah ka shirya da mu abu na uku ashe yana daga cikin abin da yake da kyau a fagen da'awa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bayyana wa mutane tsakanin abin da ya halatta da abin da bai halatta ba jama'an na fata mun gane wannan kuma jama'a kai tsaye ana yin wannan abin zaka bada ne zaka bada wani cewa wannan abin bai dace ba ya saba wa janabin tauhidi kuma faɗin wannan bai rage manzo Allah sallallahu alaihi da komai ba ina fata mun gane wannan kuma jama'a don Allah ku dinga yin ku adalci ba dukkanin abin da wani malami ya dauko ya faɗi bane kawai war sai kawai a dauka cewa eh da gaskiya ne ai abin da ya faɗa shi ne gaskiya ko a faɗo ta magana ƙwaya ɗaya a ce ai wannan hadisin ya taɓa darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gane wannan yanzu an bada labarin wata mata a garin Madina sunanta Ummu Haram sunanta wani Ummu Haram aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa gidanta ya ci abinci ya sha abin sha ya kwanta ma ya bacci har yakan kwanta ma akan cinyar tana tsite mishi kai sai cika wannan hadisi bai dace a dingina manzon Allah irin wannan ba ina fata an gane ita ummu haram bintul milhan ita yar uwar mahaifin annabi yar uwar mahaifiyar manzon Allah ne wajen shayarwa ina fata an gane yanzu wacce kuka sha nono ɗaya da ita kai da ita ya halatta ka aure ta ban ji ba ya halatta wacce ta shayar da kai ka aure ta to tun da ba zai bai halatta ka aure ainihin wato wannan ba yanzu wacce kwa sha nono ɗaya da ita shin ya halatta kai ka aure ɗanta bai halatta ba saboda bai ɗanka ce ita ma bai halatta ta auri ɗanka saboda me ubanta ne mun gane wannan to ita ƴar uwar annabi ƴar uwar mahaifiyar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen shayarwa ne ina fata mun gane wannan to yanzu suna ummu ummu haram suna matsayin ne a wurin manzo Allah a matsayin uwa to yanzu kai saboda Allah kana jin kunyin shiga gidan kanwan mahaifinka eh ko yar mahaifin kana jin kunyin ka je gidan ka kwanta a ɗakin ta kai bacci ka kwanta akan cinyar ta misali a al'adance kai ka san cewa babu yadda za a nan sallallahu alaihi wasallam ya wannan abu sai ya zama akwai wani abu na alaƙa da ke tsakani ana fata an gane mai ƙarfi kuma so yana da kyau jama'a dinga duba sai ka je ka duba hadith yana kan sayin muslim ka je ka duba maganganu da ita ibn hajar suka yi da su imamun nawawi da su ainihin wato albaji a shafin salam al-muntaqa da wa muwatta malik ka je ka duba ainihin wato littafi ikmalul mu'lim wanda al-qadi riyad ibn musa al-yahsubi yayi kuma hadisin nan yana nan a cikin littafin ashafa da ake karantawa mun gane wannan su ba wani abu ne sabo amma aka ɗauko magana ana yi sai ka ɗauka cewa haka ne kuma wanda ya magana nan kawai yayi ta ne bai kawo hujja ba bai kawo wani nafsi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai kawo maganganun malamai magabata ba shi yasa duk abin da zaka karanta a yau an riga an karanta shi kafin wannan lokaci kuma an sami waɗanda suka yi bayani da shari'a a kansa sai dai in baka yi bincike na ilimi ba jama'a mun gane wannan Allah ka shirya da mu daga jama'a kun ji wannan hadisin jama'ar ila yau ya nuna mana cewa ashe yahudawa da kiristoci su ma sun san shirkar da ake cewa shirka karama su sani tun daga su ma suna aibata wa musulmi da ma sha Allah wa sha Muhammad an gane wannan abu na hudu wannan hadisi jama'a ya karanta da mu cewa ashe ya halatta a gina wani hukunci da abin da yake a mafarki amma wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sanya wa hannu yauwa to kaga yau ba wannan zai sa mafarki shi ya ga manzo Allah ya bashi kaza a yadda me yasa Allah ya riga shi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina da ka tun daga rasuwan manzo Allah addini yayi ne ya cika ya kare alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajib dan shi ya riga ya kare da kun ka kawo wani abu sabo sai mu ce da kai shin Allah ne ne gaskiya cewa ya cika addininsa cif cif ba buƙatar a ƙara wani abu ko ko kai ne nan kace ka fi Allah gaskiya cewa addinin Allah bai cika ba sai an ƙara da kaza ko kuwa ba ya kamata mu kasa in dai kana da kan gado kuma kana da adalci ka san wanda zaka faɗi ko Allah ka shirye da zaka jama'a kun fihi masali mali yace a cikin wannan babi أقي مسألة الأولى تفرقوا معرفة اليهود بالشرك الأصغر يهود وازن في شركة كلامة أنقاني شيء ثاني كعبة وسلمي دوشا أبن سكين الثانية أبن نبي فهم الإنسان إذا كان له هوى ashe mutum ta ya iya zuwa yana da fahimta ko fahimta shi mai kyau ce ko da mutumin yana da mene son zuciya ina fata an gani akwai wanda ya fahimci abu kuskure ne amma saboda tsabar son zuciya zai ce eh an yi din kuma sai mun ci gaba da yi sai ne ko ba a samu a cikin musulmi yake magana ko ba a samu ana samu sai ce kawai lakum dinukum waliya din kaga kamar yaran tsakanin musulunci da kafirci saboda tsabar son zuciya lakum dinukum yau an ana magana kan kafirai ne ko eh da dai ka ce ne laka ra'ayu wani ra'ayi kana da ra'ayin kalima na da nawa ko sai a gane ra'ayi ne ka kawo ba hujja ba jama'a mun gane wannan Allah ma ku kuka ke sa mai shi الثالثة مسألة أخرى قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا fadin annabi sallallahu alaihi wasallam ki cewa yanzu zaka sanya ni zama kishiya ga Allah sai ki fa kaifa biman qala mali man aludu bihi siwaka to ya zaka hada da wanda yake cewa banda wanda nake fakewa wajensa in ba kai ba an gani wal baitaini ba'dahu da baitoci guda biyu bayan wannan baiti ne me zaka ci gaba da shi ma'ana wannan ayyakuncin zama ma shirka karara أن قال من الرابعة نهد أن هذا ليس من الشرك الأكبر wannan faɗin cewa Allah ya so kuma kai ma ka so wannan ba shi daga cikin shirka babba muna nufin ba shirka ba ce ke fitar da mutum daga mai musulunci amma babban laifi ne babban zunubi ne a wurin Allah subhanahu wa ta'ala an gane wannan wa qad la yaghfiruhu Allah kuma zai yi wa Allah ba zai gafarta mutum ba inna inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha dan haka Allah bai gafarta mutum babban laifi ne sai ya masa azaba a wuta sannan a ƙarshe da shigar da shi gidan aljanna Allah ka kare mana imani kamar yadda mana yin shara zuwa ga wancan baitoci bayan wancan yana cewa يا أكرم الإيمان من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن لم تكن آخذا يوم المعاني يلي عفوا وإلا فقل يا ذلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم سورة الاسم مكيف يعني سأبايا جماعة قال أنه الله تعالى يبتغي من إيمانه الرابعة مسألة ذا قلوب kaga in ka hada wancan masha Allah wa shita da wancan fadin abin da Busiri yake fadi zaka tada wancan babban shirka shi shi ne ke cewa anna hada laysa min shirki al-akbar li qawlihi yamna'uni kaza wa kaza ashe wannan ba shirka bace babba tun da manzo Allah ke cewa abu kaza da kaza ne ya hada ni in hana mutum a farko al-khamisa mas'alatu al-yawm annahu hiya salihah min aqdam al-wahyi ashe mafarki mai kyau yana daga cikin wani bangare na wahala an gane wannan kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi ishara ga wannan hadisin da al-Imam Bukhari da Muslim suka rawaito a littafin da ke tabar ru'ya littafin da ke bayani akan mafarki annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ar-ru'ya salihah juz'un min 46 juz'un min an-nubuwah mafarki mai kyau wani bangare ne daga cikin bangare arba'in da shi wani bangare arba'in kashi arba'in da shida na yin wato annabta an gane wannan ko to kaga wannan ya yi dace da abin da Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa in da mafarki kenan ko saboda abu na farko da manzon Allah ya fara shi ne mafarki mai kyau kafin malaika jibril ya je same shi a kogon yawa an gane wannan yawwa to don haka amma maka je kai wani mafarki malam ka ce an shiga bangaren annabta ne in da ka ce maka amma ka sabon wahayi ko sabon wata shari'a ko kaza yana da falla a dinga karanta kaza ko kaza ko ai sallah lafiya raka'a kaza a karanta kaza da kaza a ciki wannan duk ƙarya ne shedan ne yake maka wasa da hankali domin shari'a manzon Allah ta riga ta cika fal babu abin da za a kara mata sai dai kawai kamar da manzon Allah ya faɗa ar-ru'ya min Allah wal hulmu min shaitan mafarki mai kyau daga Allah yake mugun mafarki kuma daga shaitan ne in ji wa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ka ga ɗayanka ɗayan ku yayi mafarki kaza da kaza to kada ya ba da labari na abubuwan da ya gani domin shaitan ne yake masa wasa da hankali a cikin baccinsa wani sahabi ce ya rasulullah na yi mafarki kaina kaina ya tsinke ya fada ƙasa yana gudu shi kuma ina bin shi ina san in kama shi manzo Allah shi ayya shedan ne yake yake maka wasa da hankali a cikin baccinka na ba ta gani za ka zaga na bacci allula da kai malam ayi wani abban mamaki duk shedan ne idan ka kwanta baka yi addu'a bane so da ka dama an kai in ka kwanta kai barci baka yi addu'a ba ranka na fita yayin da kai barci Allah ya faɗa mana ko Allahu ya tawaffal anfusa حين موتها والتي لم تموت في منامها كل رنك في ياسر جنكا shi ma zai biyawo kwanta tana hutawa shi ran zai biyawo shi ma zai tafi alamin arwah su kuma rayukan shaidanu da aljannu su kuma nasu da masu da menene su iskoki ne su ga ita ma ranka kamar iska take sai a je a haɗi in ka yi addu'a ko sun da ranka ba amma za su iya mata ba za su cutar da ita da komai ba amma an baka addu'a ba shi zaga an biyo ka a guje kana ihu kowa ya fita arwa ya baka kana wayo la wayo shine kawai kika ga ana cin kawai da ranka ta samu ta kuma ce ta dawo da jinka sai ka farka kana ta numfashi ga zufa ya ke maka ka gane ran da ke jinka ne ya sha wahala shi yasa wannan ya tasiri a cikin gangan jikinka wannan kadai ya ka gane cewa azaban kabari menene ne gaskiya ne gashi kana kwance ranka an masa azaba ya sha bakar wahala ya dawo jin kuma jinka ya nuna yanzu mutumin da maye ya kama shi abai ta gaskiya ne tuni tsafi an gane wannan mai ta gaskiya ne kuma tsafi ne daga duk maye arne ne duk maye arne ne ba wani ba wani maye da ke musulmi ku rike wannan ka'ida ce saboda suna shirka da Allah suna haɗa kai ne da aljanu ake wannan aikin su aljanu suke kama ran ɗan adam din su je su kama ta su cinye su kashe ta haɗin baki da wa ɗan adam wanda ke musu wani abu na bauta babu wani mayan da baya wa aljanu bauta babu shi shi ka je ka samu ya rataye wani abu ko ya boye wani a ƙasan gadonsa ko ya sa wani abu a cikin ƙasan akwatinsa wanda yake ɗaukowa bayan lokaci yana masa wani abu da bauta ko ya je yin azhar ko ya je yin la'asar ko ta je yin kaza da kaza wata ma saboda iskanci ta kama ɗanta ta kashe ta ci ai ɗanta ne ta biyan bashi da shi so irin waɗannan abubuwan kuma an sani an san mayun nan kuma sai su mutu a zuwa ta ana ta ta'aziya Allah ya ji kanta Allah ya ji kanshi a ana gane wallahi ana gane ana gane mai kai dai ka san za a biya ka gane shi ba eh mana ruhin ne ke fita ai ba ba ba haka ne mana ai tsafi na gaya maka mana sai yake ba labari ko a nan sai shi an kama wasu mayu an kulle su saboda harkar mai tarkashi ai su kullum ma sun fita da dare suna da wani jirgi wai bai wuce bawan gyaɗa ba da suke hawa suke tafiya a kan shi yiwa ai tsafi ne tsafi kuma gaske ne shi ba abin da ba su yi kuma wani abu ne ba su yi sai da izinin Allah وما هم بالضارين به من أحد إلا بإذن الله ina fata mun gano wannan jama'a so yana da matsar muhimmanci mu kiyaye wannan Allah ta'ala ya tsare mana imani da ka jama'a kun ji da ka irin wannan abubuwan jama'a da ke faruwa dole ne mu shakuru mu mu komai da al'amarin mu zuwa ga Allah Allah ta'ala ya samu dashi don haka mafarki da kake yi yana daga wani bangare na mene na ainihin wato wahayi musamman farkin da ya tabbata daga bakin wani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ya fassara wata rana wani ke yana farki da yake annabi sallallahu alaihi wasallama yana fassara mafarki an gano wannan annabi sallallahu alaihi yana fassara mafarki to sai rafa sai na abubakar yana daga cikin da ya san fassara mafarki a cikin sahabban manzon Allah sai wata rana wani mafarki dama idan ka sanna asbahi sai manzo Allah ya ji sai ki so waye mafarki a cikin kujiya sai waye ya rasulullah na ga kaza ya rasulullah na ga kaza kamar Abdullahi dan Umar yace lokacin da nake saurayi ina ina ina gauro ina kwana a masallaci yace ran da sai farki kawai naga mala'iku sun kama sun dauke ni sun kama hanya za su je su jefa ni a wuta Allah ya sai da aka ji aka yi aka yi wutar karbi sai ki karɓa shi sai mala'iku ka gane shi sai zai ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ni'ma rajul abdullah law kana yusalli min al-layl yace ka ma da lalabawa irin Abdullahi dan dan Umar amma ina ma da a ce yana sallar dare ce tun daga wannan ranar da ya fara sallar dare bai gina ba sai ya kuma ga Allah sai na Abubakar ya fassara mafarkin sai manzo Allah ya ce gaskiya ne wani bangaren kai daidai wani bangaren kai kuskure ina fata an gane wannan a shi mafassarar mafarki na zuwa haka ko wanda ya sani tunda ba wahayi yake masa daga Allah manzo Allah ce kai daidai a wani bangare kuma kai kuskure a wani bangare Allah ya shirye da mu wata gida matsala ta nawa ta shida sannan kai mugun mafarki malam ko farki wani sharri ya same ka ko kuskura ka ba da labari ehe da nan sanar sanar yake cewa mafarki mummuna yana kan fafikin tsuntsu ne in kai haka zai tsaya me zai yi guduwa zai shi in ka ba da labari sai ya auku in kai shiru da bakinka sai Allah ya kare ka so ya kai ashiya wannan ka'idar eh da kayi mummunan mafarki kana farkawa manzo Allah shi za ka yi addu'a Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma ra'aytu fil manami an yadurrani Allah ina neman tsarin ka daga sharrin abin da na gani a bacci na kada yayi min kada ya cutar da ni in kana bangaren dama ne ka koma hagu in kana hagu ne ka canza ka koma bangaren ina dama in kuma ka tashi kai Allah kai sallah kaga wannan abu ne wanda ke mai kyau an gane wannan ba magana mafarki muke yi ba wata rana mu kan littafi akan mafarki akwai wani littafi da wani malami ya rubuta akan hukuncin mafarki a musulunci da gaskiya da wata rana mu karanta saboda yana da muhimmanci kwarai Allah ya sa mana da rabuwar rai Allah ya mana bincike mai albarka الثالثة مسألة شدة أنها قد تكون سببا لشرع الأحكام أشي مفاتي أنا إذا zama sanadiyan da Allah Ta'ala zai shar'anta wani hukunci a musulunci babu man sabbat jahra faqad aaba Allah ko babu man sabbat jahra ko faqad aaba Allah babu da zai bayani akan cewa duk wanda ya zagi zamani to ya cutar da Allah eh shi ka wannan zamani shegar zamani ka cutar da Allah kace wannan zamanin banza da muke ciki ka fitar da Allah kwarai da gaske shi kai wannan lokaci namu lalatacce ka zagi ba domin Allah shi ne lokaci shi ne mai lokaci shi ke juya lokaci da haka shi kai shi zamani da lokaci shi a karan kansa ba shi da wani alheri nasa ba shi da wani sharri mene nasa sai abin da Allah ta'ala ya juya ya kuma kaddara faruwarsa da gwargwadon irin yanayin ayyukan mutane na wannan zamanin sannan sai Allah ya yi mu'amalance su irin yanayin su ina fata mun gane wannan so daga imaninka alaji ba irin na sayyidina Abubakar bane balanta naka ce in kai Allah zai maka irin nashi ko ko ba alaji yawa imaninka ba irin na Umar bane balanta naka ce kai maka yawa imanin ka ba irin na sayyidina Ali bane ba ya ka ce in kace kaza kawai zai faru a su sun rayu da mafificin halitta ne shi Annabi Muhammad kakab sun halittin Allah ba mai darajarsa saboda haka shi ma Allah da zai ke zaba masa mafifita mafiya alkhairin mutane mafiya tsarkin zuciya a cikin mutane zamani kuma na canzawa alherin na rabuwa haka ne har zuwa wannan lokacin don haka shi yasa wancan zamani yafi kowanne khairul qarni qarni mafificin karni shine karnin da na rayu a cikin inji annabi Muhammad kaji bai ce wallazi wallazi yalunahu ba ko sai ce thumma allazi thumma allazina bai ce wallazina yalunahum ba sai ce thumma allazina yalunahum sai waɗanda ke sannan sai waɗanda kaga nan ma thumma aka ce ba wawu ba sannan sai waɗanda ke biye musu sannan sai waɗanda ke me ke biye musu ina fatan gano jama'a su wannan jama'a yana da matuƙar muhimmancin kiyaye shi an gane wannan zagin zamani fitar da Allah ne subhanahu wa ta'ala akramaka Allah mai hujjarka wa qaulullahi ta'ala da fadin Allah madaukaki kaga fara ka da ayar Qur'ani إيه وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا كما سكتشي والنفا باقومي بتي فاشي رايو ورمشي الدنيا ممتو كما مرايو أو نظام الدبا وما يهلكنا إلا الدهو باب أبنك كشيم باب أبنك أكرايو كما سيزامن كاجو سكما عند هريا كده ma'ana ba Allah bane ke ɗaukar rayuwarsu menene zamani saboda sun kafirce wa Allah Allah ce wa ma lahum bidhalika min ilmin amma sun ba su da wani ilimi ba kan haka ilhum illa yadhunnun ba wani abu ce face zace zace in ji wa in ji Allah zace zace kawai suke yi suke faɗin wannan magana cewa ai rayuwa ba komai bace ba maganar wani hisabi ba maganar wani tare mutum bayan ya mutu kawai zamani ne in ya juya sai a haife ka a gari kaza in ka mutu aka binne ka ka rindige shi kuma ƙara haihuwar ka neca yanayi kawai juya na zamani sai ka a haife ka a kabilar tibi wata rana kawai sai a haife ka a amurka ka zama kowane bature wata rana sai a koma da kai cana bayan ka mutu a amurka kuma a mai da kai cana haka rana cik gudana kawai ba ƙariya ba maganin mutuwa ba maganin tashi ba maganin hisabi sun ƙaryata وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا ce wannan ba wata ababa ce face kawai rayuwar ce ta duniya muna rayuwa muna mutuwa ko muna rayuwa shi za ka gabatar da mutuwa akan mene akan rayuwa ba ko da gabatar ce ne na haya wanda mutum da rayuwar mutum ya sani muna rayuwa ko muna mutuwa eh to amma ina sai ce na mutu wa nahya kawai mutuwa muke yi bayan mutu kuma za a ƙara rayar da mu a wani zamani wace rayarwar suka ce zamani wa ma yuhlikuna illa dahar babu abin da ke ƙarar da mu ya ɗauki rayuwar mu mutu sai dai zamani haka suke faɗi jama'a ina fata an gane wannan so da ku zaka wanda ke jingina munin abu zuwa ga zamani haƙiƙa yana ainihin wato cutar da Allah ne subhanahu wa ta'ala an gane wannan yawwa amma misali mutum a babin ba da labari sai ce kai wannan zamanin namu gaskiya abubuwa sun lalace to ga wannan bai zagi Allah ba bai cutar da Allah saboda ne yana faɗin yanayin da zamanin ya samu kanshi kai wannan zamanin namu ɗabi'un mutane ya lalace da yawa kaga wannan ba ba zamanin kake aibata ba kana aibata abin da mutane su yi a mene yauwa kaga wannan kana duba ɗabi'u da halaye irin da mutane kake ba da labari wannan babu da shi an ina fata an gane wannan misali ka ce ka gaskiya mun gaji da zafin nan lokacin zafin nan gaskiya yana cutarwa da yawa lokacin sanyin nan sanyi yayi yawa sanyi ne yana cutarwa da yawa kaga wannan baka dingina cutar zuwa ga zamanin ba ka dingina cutarwar sanyi ne ko cutarwar zafi ga jikin dan adam saboda haka kaga wannan baka zagi Allah ba baka cutar da Allah subhanahu wa ta'ala ba ina fata an gane wannan Allah ta'ala ya samu dashi yawa dan haka zagin zamani kaman kana zagin wanda ke shine ne zamani ya halicci zamanin da kuma ya shi dare da rana da dukkanin abin da ya shafi wannan jama'a ina fata an gane wannan abu na uku jama'a shine wani zai iya aibata wa zamani amma ba yana nufin wanda ya halicci zamanin ba yana nufin yanayi wanda ke canzawa mun gane wannan kamar da muke bayani a baya shi ma wannan ba zai zama ainihin wato laifi ba kai tsaye an gane kuma da ce wannan shi kuma kaburi ne Allah ya sa mun gane amma me yafi bari shi ka bari shi ya ta alheri an gane wannan eh a aikaji ana aibata mulkin wani ne lokacin mulkin wani ma'ana abin da ya aiwatar ake aibatawa ba wai zamanin gaba ɗaya ba ba ka fahimce ni ba ka gane yanzu a ce ka ai zamanin mulkin wani an sha wahala me yake nufi yanzu yawa ana nufin shi Allah amma sauran kasashe ba suna da adalci ma'ana shi lokacin da Allah ya ara masa yayi mulkin yayi ne ya yi kyautawa ya yi zalunci ya yi kaza wannan babu laifi a cikin shi yawwa kuma an kama sunan wanda ya yi ba na ana dingina mummunan aikin da ya yi zuwa ga kansa mun gane wannan amma zagin za ka ce kai wannan kaza wannan zamani namu wannan wannan zamanin mulkin namu mummunan zamani ne to kaga yanzu kana aibata zamanin ne ba mulkin da ake yi ba ina fata mun gane wannan shi ne abin da ya zama cutar da Allah subhanahu wataala na'am wa alaikum assalam na'am eh
Wanda cewa ba yanzu kai ta da wani
eh to ai wannan a'a wannan abin da ke faruwa shine ai ba za a kore mai ta ba sai dai makalawa wani cewa wani mayi ne an gani ana ya samu akasi amma wanda ya tabbata a jikin mara lafiya wani ne ya kama wani kuma za a iya zuwa a yi rukuya ka ji muryan wanan zai ce ni ne wane dan wane na gidansu wane ni ne na kama wane yadda aljani ke magana a jikin mutum haka ma yake magana a jikin mutum mara ko tana kira ka ne mala abubakar ka zo ka dan ka shaida ku an gane wannan ai amma abin da ake magana shine maita daban kambun baka daban akwai maita akwai kambun baka akwai mutum mai kamun baka da za ka fita masallacin ne yanzu mai so ba sai ce maka in ka kare ba zuwa nan kuma kana fita inda ya sa maran shi Allah ya sa wani ya kare wallahi kana fita za ka fara kare ko ba dai shi ma yi bane amma yana da kambun baka an gano wannan jama'a to tun yana kambun baka ka kaga duk abin da ya faɗa zai iya mai zai iya faruwa nan take dan har annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yake yi hadisi ne wanda ina ga Imam Abu Dawud ya fitar da shi yana cewa mafi yawan abin da ke kashe mutane a cikin al'ummata bayan hukuncin Allah da kaddaran Allah shine kambun baka kambun baka yanzu wani kawai ya ganka da kyakkyawar ka sa kyakkyawar riganka ka ɗauko kaza kana kasuwanci kana jin daɗi in ya ji hasada da ƙyashi ya ce ka ina ma wani sana'a shi ta rubuje wallahi an gama kamar yankan wuka za ka kawai duk abin da ka kama yana lalacewa sai ka koma talakan ƙayau ba ka da kame da ka ka je wajen boka ka ka je wajen dan duba ka ce a duba maka ka ka je ka ce a maka istihara ka ka ce a ka gane jarabawa tana zuwa daga wani ne kuma duk abin da za yi maka ba za a yi ka ba so ka tsaya ga Allah shi yasa duk ni'imar da Allah ya yi maka ka dinga yin addu'a domin tsare ta ni'imar dukiya ce ni'imar ilimi ce ni'imar lafiya ce ni'imar kokari da zakuranci da tunani wannan jama'a duk fa jari ne Allah ke ba mutane kaka dauka sai Allah ya baka kuɗi sannan ya maka baiwa yanzu abin da nake badawa a nan babu wani mai kuɗi a sami naka da zai ibada ko akwai shi ko ko ilimi dukiyar da Allah ya baki zai iya raba wa kowa a ce yanzu an karatun da yanzu shi kenan misali mu ɗauka dubu ɗari ɗari ne yanzu zai ba kuwa dubu ɗari a nan a garin akwai mutum da zai yi wannan da wannan ke sauraron wa daga gida duk arziki a raba kowa dubu ɗari ɗari a cikin dukiyarsa gobe ma a kuma yi jibi ma a kuma yi anya to ka gane ita ma baiwa ce so kuma Allah yana zaɓar mutum ne ya masa baiwa da abin da ya so wani baiwa da Allah ya so kwarjini amma ba kan tarin dukiya sai za an tambayi wani menene rufin asiri ko za an san da ya bada eh a shi ne ce mutumin da ya gagar talauci an gani amma kuma yin arziki ya gagare shi an gane karatun shi ne mutumin da ya gagara talauci mana talauci bai yi tsaye hana shi ci da sha da yin tufafi da komai ba amma kuma ya gagara ya tara wani abin da za a ce mai arziki wannan shi ne mai ruwan asiri an gani mutumin da ya gagara talauci amma kuma tara arziki ya yi ya gagare shi shi ne mai ruwan asiri mun gano jama'a so mu dawo kan zancen mu wannan yana da wannan mala abaka ka fahimta saboda ka in mutum yana da wannan kai ma kana iya fahimtar kana da wannan to sai ka yawaita karatun alqur'ani sannan duk abin da kai ko ranka ya baci akan abu kai so dika ce Allah ya ta albarka haka manzo Allah ya ce to kana yawan yin wannan wannan abin zai zo ya baka zaka wanke da izinin Allah sannan abu na gaba kuma kai da kake mu'amala da mutane Allah ya maka ilimi akwai kan baka wani kawai da ya ji muryarka sai ce wannan matsiyacin ina ma ciwon kaza ya kama shi wallahi kafin mu tashi a nan sai ka ce kai kai na ya tara ce wallahi tunda muke karatu yace kai shi ya tara shikenan a kai shi asibiti ana ta a tara a tara kuma shikenan ya gama shi ne amfanin ka rika yawan addu'a saboda neman kariya daga wajen wa daga wajen Allah ina kai jami'in tsaro ne kawai za ka tsaya kan hanya kai ɗan kastiliya ne ka kamo ne in ka musu ido sun yi jajaye ya ce maka ni za ka maka za a Allah ka kiyaye ta Allah ba ka hakuri Allah ba ka hakuri je ka na rantsi da Allah wani idan ya dasa maka musamman kauyawa an su aka bi kuma kamawa shi yasa zaka ga yawancin jami'an tsaro cikin yan sanda da sojoji wasu ba sa gama lafiya zalincin da yawan wani ne kuma yana kan baka in ya dasa mara wallahi shi ke ne ya tashi aiki riga mai kyau sai ta gagare shi mutum ya gama aiki shekara talatin bai iya mallakan ɗaki kwaya ɗaya zai kwanta da iyalin shi ba ya gama kofar shi shi fitowa na kowa ya fito na shi fitowa saboda wannan kambun bakan yana nan yana bici amma kuma ana ganin ai ba kauye ne kawai an kawo shi an kawo shi ko ofin yan banga ana ganin ba kauye ne a tuce shi an kawo ba fulatani ana ganin ai a bar a mai wayo an ga wannan an ga an dan gara ne ba da dan tuce shi a tuce gara wallahi jama'a ku kiyaye wannan na rantse muku da Allah muku yawan kauya suna da kamun baka saboda tsabar hassada da mugunta da kiransu manzo Allah ne ya faɗa duk wanda ya zauna a ƙauye sai ka san shi da kaushin zuciya da mugunta saboda haka wani in ka ne wani abu za ka zubin shi da ga ta ga ya kwafa me ka ce wani kai dai ka kai arabi ta mai rasidi an shafe kuɗi ya biya biya ko to ka kiyaye kanka shi irin wani zaga wani ya biyo wani roadblock an kama shi ya ce ma wani to kai yi ta tsallan kwaɗo a nan sai ta fa abin shi duk yadda ku ka tsaya wallahi bai tsaya wallahi ku annabi ya dinga yake kuma sai ya mutu sai dai an ba shi hakuri ya ce to shi kenan ya je wani ba tsafi bai da kan maka ne na bala'i kawai baki shi kamar reza yake shi yasa manzo Allah ya bada magani kullum da safe ka koya wa ƴaƴanka kai ma ka dinga yi أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة wa min kulli ainin lamma kana da garejinka kana da wurin sana'arka wallahi ba tsaji aka ja maka kana tare da wani kambun baka yake da shi shi to da ya gasa maka baki ko ka mishi wani abu ya ji haushi sai ga kowa na samun aiki a garejin banda kai kuna shagon ɗinki sai a kawo kowa ɗinki banda kai ko ba ka bane bai faruwa a abin da ke faruwa kambun baka ne kawai mai karfin gaske ya shafi da ranka kisan kana yawan yin wannan addu'ar kayi da safi kayi da yamma kayi wa ƴaƴanka da izinin Allah duk abin da za a yi mana in dai kambun baka ne ba zai kama ka ba Allah ya san mu dace mu bar wannan nan can ba shi da muhimmanci ko ya bane ke muhimmanci shine wannan duka jima ya daga mu hannu wani lokaci ya kure mun fara karatun ba mun fara babu bayani ne سبحان الله إيه سبحان الله إيه to ka gani abubuwa ne ma da iri iri Allah kiyaye Allah kiyaye to kaga shi yasa kuma ka je ka duba duk wanda zaka same shi maye ne shi ka same shi mugu ne babu wani mutum kirki maye ai kaji sai da mugun hasada kuma shi maye da ya fi kowane irin irin halitta mugunta shi ya fi kama na kusa da shi ne wanda ke kyautata mishi eh ko mutum mai hazaƙa wanda za al'umma za amfani da shi shi ne ya muguntar yanzu ka je ƙauyukan nan daga tsallar haka abin da ya haka zuwa mahanga akwai gidan ma da dukkan zuriyar mayu su ba a auren su ba sa auro ba sa aurowa sai dai mayi a wani mayi su ta haihuwa ƴaƴa bala'i su ta haihuwa al'umma bala'i bana duk waɗannan abubuwa muna gani iri iri shi yasa yana da muhimmanci kwarai da gaske a matsayinka na wanda kake da wayo ‘ya'yanka bayan addu'a da suke yi kuma ka ɗan nema musu wani abin da za su dinga yin amfani da shi na tsirrai wanda Allah ya kai tasiri na waraka a jiki su ɗan sha su yi wanka da sauransu wani ya tasiri kwarai da gaske insha Allah ta'ala sai da Allah ya kawo kai kai kanka ma ehe baka tsira ba ka kiyaye kana mu'amala da mutane iri iri baka tsira wani kake mu'amala da shi ba wani matsafi ne wani kaza ne wani kaza ne amma abin da muke cewa kakka yadda ka je wajen wani ya ce maka istihara ko ya duba maka ko wani ne yake bibiyar ka ba ruwanka da wani kai ne ka je ka tsaya da Allah ba wa bukatar kace ka san wani bane a amma sihiri aka yi maka da kaji ka gama amma ni shi Allah ba cewa ni na mawana sihiri kaga wannan ya tabbata al-iqraru sayyidul adilla ko mutumin da ya kira ya ba mu bukatar wani dalili kuma sama da wannan Allah ka tsare mana imanin mu Allah ta'ala ka samu dashi Allah ka tsare mana imanin ka sanya mu da cikin mai kana kwarai اللهم اغفر لنا من خشيتك ما نحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك من اليقين ما تقوم به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت فإنه لا يملكها إلا أنت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم آمين alaikum salam ya ayyuka ya kai jama'a ya kasuwa to Allah ya sa albarka assalamu alaikum ya gida ya ayyuka ya kasuwa har da wacce riwaya bike da gida ka ji daɗi ka ji ka ji daɗin ka a wai sun sun yi kuɗi daga baya da suka